فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فشاربون alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him a lokacin da aka faɗi abubuwan marmari da abinci da abin sha da abin kallo na cikin aljanna wala mi tsairin mimma yashtahuna hurun inun ka amsali lulul makanun jaza bi ma kanu ya'maluna to waɗannan su ma ƴan wuta masu habu shimari din na hannun hagun su ma za a ba su abinci amma irin nasu la'akiluna min shajarin min zaqum za su ci abinci amma min shajarin min zaqumin fa malikuna min halbuduna za su cika cikin su da wannan irin mugun abinci wato wanda aka faɗa cikin dukkan cikin surorin makka da akiruna min shajarin min zaqum fa malikuna min halbudun fa sharibuna alayhi min alhamim wato bayan sun ci wannan abinci na zaqum sun cika cikin su da shi abin nan mai shakara na wuta su ma fa za su sha ruwa alaihi akan abincin fa sharibun alaihi min alhamim za su sha ruwan kuna tafashashen ruwa alaihi akan wannan abincin wuta da suka ce uzu billahi fa sharibun shurbal him kamar an ce to ya Allah ubangiji ta yaya za su iya shan wannan mugun ruwa mai tsananin tafasa Allah ce za su sha kamar yadda raƙuma in sun ji kishiwa in sun samu ruwa suke sha hu hu hu kuma dole haka za su sha dole wato ba sa so ba sa so amma dole za su sha wannan ya tajarrahu wa la yakadu yusibu wa yati al-maut min kulli makan wato suna suna kwankwadarsa suna ana ana sa su tilas kamar za su kamar ba za su iya hadewa ba amma tilas ya za su hade da akwai mutuwa da sun ne mutuwa ta zo ta dauke su وشاربونها شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون wannan da kaji abinci mummuna din nan da tafashashen ruwa mummuna din nan su cika cikinsu su sha ruwan wannan shine fa nuzuluhum wato abin da za a fara ba su kenan na saukan baki abin da za a fara ba su kenan na saukan baki da bayan an yi baki akan gabatar musu da wani abu na kamun abinci ya zo to wannan shine kayan baki wanda za a gabatar musu yawmuddin ranar sakamako ranar tashin kiyama
أقرار nanu khalaqnakum falawla tusaddiqun to Allah ce ba ni ne na halicce ku ba za ku tsaya kuna izgili kuna cewa ai zamin na wa kunna turaban wa zamanin na lawa kusun aw abaun lawali anya yanzu in mun mutu mun zama kashi mun zama kasa za a sake tashin mu har ma da mu da iyayen mu da kakannin mu wai wa ya halicce ku ne da farko nahnu khalaqnakum Allah ce ni ne na halicce ku falaula tusaddiquna me zai hana tunda kun san ni ne na halicce ku me zai hana ku gaskata ni ne zan tashe ku
أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون wato nimatul ijadi kenan ai mu muka halicce ku tun da farko bari in tambaye ku ku bani labari afara'aytum ma tumnun shi maniyin da kuke zubawa a cikin matanku maniyin ku da kuke zubawa a cikin matanku a antum takhluqunahu am nanul khaliquna ni ne nake karban maniyin in yi halitta da shi koko ku da kuka zuba maniyin ku ne za ku bi ku halicci yaron ni da na- ku in kun zuba maniyi nake ɗaukan maniyin in haɗa da ta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ur rajuli ghalizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkara bi idnillah وإذا على ماء المرأة مرأى الرجل أنثى بإذن الله وك- و- فما سبق فالشبه له آه، akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwan namiji kau- mai kauri ne fari ruwan mace tsararo ne fatsi idan sun haɗu ah, in sun haɗu to duk ruwan da ya hau ɗan uwansa idan ruwan namiji ne ya hau ruwan mace to in Allah ya yarda namiji za a haifa idan ko maniyin mace ne ya hau maniyin namiji in Allah ya yarda mace za a haifa wanda ya fara maniyin da ya fara zuwa kuma fashihu lahu idan sun haɗu maniyin namiji ne ya fara zuwa to shi zai samu kama idan ko na mace ne ya fara zuwa ita za ta samu kama ɗan zai kama da ita ko yar za ta yi kama da ita ɗan zai yi kama da shi in shi- nasa ne farko ah, yar za ta yi kama da shi Ah, wai ku kuke bin maniyin ku mai da shi mutum ko ni ne Ah, Allah kai ne kake yin wannan shine yake ɗaukan maniyi ya haɗa da namiji da na mace ɗin in sun haɗu su zauna kwana arba'in a tare haila a hana ta zubowa waje sai a nuna mata hanya ta rika zubowa a cikin wannan ruwan da aka ajiye na yanzu ruwan ruwan maniyin nan a nuna haila nan za ta rika zubowa ba waje ba to kamun kwana arba'in sai wasu kwana arba'in sai ainihin maniyin sai ya juye saboda wannan jini da yake baya zuba waje yana komawa cikin inda maniyin yake to kamun kwana arba'in jinin ya ya daskare ya zama ya zama gudan jini kamun kwana wasu kwana arba'in kuma sai ya zama gudan nama kan wasu kwana arba'in kuma sai a yi masa raftan dan adam a- a zuba kasusuwa na, na, na baya da na wuya da na kafafuwa da na hannaye da kai Da k- kwana arba'in kuma sai a lafta nama a yi rafta to daga nan sai a mai da shi mutum a shirya shi a shiryo masa huta kwana arba'in sau bakwai shine normal na aihuwa wato shine al'ada na aihuwa kwana arba'in sau bakwai yakan fi haka yakan kasa haka Ah, mai yiwuwa ne a haifi mutum bayan ya zauna cikin uwarsa da wata shida wannan kuma an hada ayan lahaqafi ne da laya- da ayar suratul suratu luqmana sai hukuncin ya fito Ah, ayar lahaqafi tana cewa wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shaharan da daukan ciki da daga daukan ciki har zuwa yayi wata talatin ayar suratul luqmana kuma tana ce ah, ya zauna a cikin uwarsa bayan ya fito din ma bata rabu da shi ta yaye shi ba sai da aka yi shekara biyu wa fisalu fi amaini to yana da bi shekara biyu a cikin wata talatin abinda zai rabu shine akallin zaman ciki shine wata shida to amma yaro yakan zauna cikin uwarsa har shekara biyu har shekara uku kamar na imam malik har shekara hudu ma har ma shekara biyar saboda al'ada ta, ta, ta saba gani ko da ke likitoci su ba su san haka ba wai ku ke yi yaron ne ko ni na nake yi a nan ana raddi wa masu cewa wai abin da ya sa ubangiji ya ce ho ma ku aina ma kuntu Allah yana tare da ku duk inda kuke ما يكون من ثلاثة إلا هو رابع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا في لهم أينما كانوا duk inda kuke ina tare da ku wai suna karewa wai kada Allah in an ce Allah yana ko ina har cikin shadda kenan har cikin jini kenan wai wa yake kera jinjiri a cikin jinin uwarsa wa yake aikowa don saboda kada kazanta ta shafe shi to ya gina dan ya gina jinjiri a cikin uwarsa yana mani ya mai da shi gudan jini ya mai da shi nama ya mai da shi mutum shi din ne yake yin wannan amma ka ce wai kar a ce yana ko ina in an ce ko ina zai shiga zai shiga wurin najasa kamar wurin jini kamar wurin shadda Allah din ina ruwan Allah am nahnu khaliqun ya Allah kai ne mai halitta mu da iyakan namu wanda ka sanin ne kawai نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن نيني إن الله ce نحن yana nufin shi ne abin da ya sake kiransa mu yake kiran kansa mu saboda girmansa da ɗaukakarsa da isarsa yake cewa mu mu ku ne in maniyin da kuke zubawa ku ne kuke halittar ko mu ne ya Allah kai ne na nuqaddarna bainakum mauta mu ne muka kaddara mutuwa a tsakaninku kaddara mutuwa a tsakaninku wani yana jinjiri ta zo ta dauka wani na dan karami ya so rarrafe ta dauka wani yana dan yaro wani yana dan saurayi wani yana uh, dattijo wani yana tsoho wani har gaba da shekara ɗari tukuna a dauke shi haɗari biyu ma ana yi haɗari uku ana yi yadda Allah ya ƙaddara mutuwa da tsawon kwanan mutum da in kwanan ya ƙare shi kenan ko ba ruwan mutuwar da Allah zai kawo din ba ruwanta da mai ƙanƙanin shekaru ko mai yawan shekaru ko mai lafiya ko mai ƙarfi ko mai rauni ko mai kuɗi ko mai sarauta ko mai ilimi ko babban mutum ko wani iri ne inda kwana ya ƙare shi a turo da ta zo ta kashe mutum وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونجكم فيما لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون آه على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وما نحن بمسبوقين كما بذاك تيري من با إن مكتي زام تنجاكو in ya sha yuzibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allah la zalika qadira in naga dama in kauda ku in kawo wadansu ko kauda ku da ɗaya da ɗaya ko kauda ku gaba ɗaya kamar yadda aka kauda mutanen annabi nuhu gaba ɗaya aka dawo da aka kawo mutanen annabi hudu to kun naga dama ku ina daukan ɗaya ɗaya ina kawo wadansu sababbi ina daukan wadansu na kawo wadansu ba za ku tsere mini ba duk abin da zan yi muku ala an nubaddila akan in canja amsalakum wasu kamar ku wa nunshi aku dawo da ku fi ma la ta'lamuna a cikin abin da ba ku sani ba idan mutum ya je barzaku ya je wurin da bai sani ba an bashi jikin da bai sani ba kamar yadda ake faɗa kullum da duk inda kaga mutum mutum ne da buhunsa shi wannan mutumin da ka sani ba shi ne mutumin ba shi buhun mutumin ne mutumin yana ciki in ka san mutum to baka san shi ba buhunsa ka sani shi mutumin yana cikin wannan buhun wato wannan jikin da kai gani ba shine mutumin ba buhunsa ne domin ka same shi yana bacci zaka dakata sai ya farka in ya mutu ba abinda zai canja bacci da mutuwa ba abinda ya raba su illa numfashin nan da yake shiga yana fita to ai in aka tarai ya mutu ya zama gawa sai ce ai ya tafi ya tafi ya bar mu amma wanda ka sanin dai gashi bai tafi ba wanda ka sanin dai gashi nan bai tafi ba amma ka ce wani ya tafi ya tafi ya riga mu amma ga shi a kwance ashe dama ba shi ka sani ba buhunsa kake gani buhun ne ka sani to idan mutuwa ta zo kamar dai abu ne a cikin fatan buhu ko gero ko dawa ko shinkawa ko masara sai buhun ya tsufa aka yi ta maho aka yi ta maho sai aka ce bari da ɗauko sabon buhu a juya shinkafar na a cikin sabon buhu a sake ɗinkewa wannan tsumman buhu ko a jefar to idan mutum ya mutu haka aka yi fa an sake masa sabon buhu ne an ce wannan tsohon buhun an jefar da shi a kabari yana can wurin Allah inda kai ba za ka gani ba kamar yadda ka san in ka yi shuka wannan kwayar da ka shuka ta lalace dan ganyen da yake fito wannan shi dai ba wancan kwayar bane kwayar kuma tana nan amma ba za ka ganta ba tana barzaku ne a wurin Allah sai lokacin tashi yayi kaga an kawo zanganniya an zuba mata tsaba kaga idon abin da ka shuka da kanka in tashi ya zo kenan wa nunshakum fi ma la ta'lamu ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم أي نارجا نافدا مكوما كورجا كنسني نشأة الأولى فركم فاري يدكك فارو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كورجا كنسن هكذا يكون kun san kun riga kun san haka na yi ku mutum na farko da ƙasa da ruwa na kwaɓa na yi shi mutum ta biyu da ƙashi na halicce ta da ƙashi da nama na halicce ta ba da maniyi ba ba da ruwa da ƙasa ba sauran ku kuma ina halittar ku ne tsakanin maniyin namiji da maniyin ta mata ainihin ƙwayoyin da suke cikin maniyin na namiji ƙwayoyi ne likitoci suna cewa fesawa ɗaya na maniyin akan fesa ƙwayoyin sun fi miliyon 60 ko sun kai miliyon 60 sai Allah in ya ga dama zai halitta ya ɗauki ƙwayar da ya ga dama ya zuba a cikin shi maniyin ta matar kuma akwai wani abu kamar kwasfan kwai to sai wannan ƙwaya sai ta shiga cikin kwasfar kwai din to a ne za a yi mutumin din a cikin ƙwan nata ƙwayar sai ta shiga cikin ƙwan nata to kun riga kun ji dai yadda na halicci babanku gaba ɗaya da ruwa da ƙasa mamanku kuma da kashin haƙarƙari wato da kashi da nama na yi ta sauran mutane kuma da mani namiji da mani ta mata in ba annabi isa ba annabi isa kam da ta mata kawai aka yi shi ba babu namiji alayhi salam wa nunshakum fi ma la ta'lamun walagat arintu nash'atal hakika kun san dai farkon faruwa yadda na gaya muku falaura tazakkarun me yasa ba za ku yi tunani ko wa'azantu ba wanda yake da ikon yin abu yake da ikon matar da shi yana da ikon ta da shi ko wa'azantu mana Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum yaf'alu min zalikum min shay Allah da yayi halitta shike rayawa shike kashewa shike shike tayarwa lokacin tashi yayi
أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون to kun ji dai ba ku da ikon yin ɗan adam iyakan abin da kuke da ikon yi zuba mani sauran nawa ne in ji Allah ba ku da ikon yin wani abu to wai mu dawo wajen shuka abin da kuke shuka kwayar da kuke shuka wannan ku kuke kumbura ta ku fasa ta reshe ɗaya ya yi ƙasa reshe ɗaya ya yi sama sannan ya abita a bata girman da take so wajen rana wajen ruwa wajen taki wajen dukkan abin da take nema har ta girma har ta yi kara har ta yi yaya ku ne kuke yin wannan a ba ku da ikon yin wannan iyakan abin da kuke da iko ku tona rami ku yi shuka sannan ku bi da noma ku zuba taki ko ruwa ba ku da shi in dai ba gadina ba ne allah ne ke kawo ruwan ya zuba wa gonar ku kuma kuna kore tsuntsu ba ku da ikon yin komai sai allah din to tunda ba ku da ikon yin komai kai da kanka ka yi shuka nan an maka magana guda biyu cikin magana ɗaya magana ta farko abincin da kake ci ma ba kai ne kake yin sa ba yi maka ake yi kai dai naka shuka kurum kamar yadda naka shuka ne wajen matar ba kai kake yin dan ba mai yin dan shine yake yin dan wajen gona na abincin kama bai kai ne kake yin abincin ba iyakan naka dai shuka ne kawai kamar yadda wancan shuka yake na mani nan an maka wa'azi da wannan to kuma tun da ka dai ka shuka wato ka zuba gawar dawa ko gawar masara ko gawar gero ko gawar shinkafa ko gawar wake a cikin kabari Allah ya tada abun ya koma ya zama irin dawar da ka shuka ko masarar da ka shuka ko geron da ka shuka ko waken da ka shuka inda kanka ka san kenan Allah yana tada matattu a gaban ka ma an yi ka gani har ka ci wanda aka raya din shine ma abincinka duk lokacin da ka ci abinci to abin da ya mutu bara aka shuka a kabari shine ya fito bana ya zama abincinka to yaushe za ka yi musun za a tada matattu kai ma ka gani a gabanka ai tada matattu a antum tazra'unahu wa abin da kuke shukawan ku ne kuke mai da shi kayan amfanin gona am nahnu zari'una ko ni ne nake gyara shi in mai da shi kayan amfanin gona ya zama ta'allakum wa li an'amikum abincinku da abincin dabbobinku ku kuke yi ni nake in ji Allah لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ina masu ga dariƙa tijaniya dariƙa tijaniya Allah yana so a yi amma bai dole ba ya ce bai ce dole ba ya ce inna la yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yin dariƙa tijani masu yawan tuwa amma bai doranta ba ce wasu kuma rabbika bukratan wa asila yace faman sha'a tafzi ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanyar har zuwa Allah ubangijinsa to idan mutum ya shiga sai ta zama dole akan sa saboda cika alkawari wal yufunu zuran wa aku bil ahadiza wa bi adla za hatta in mutum ya shiga ba zai bari ba saboda ya dauki alkawari ba zai hada da wata tariƙa ba ba zai je ziyarar wasu wale dukkan Allah muna son su muna girmama su saboda Allah yana son su yana girmama su amma ba za mu ziyarce su ba saboda ziyara bara ce ko gidan babban mutum ka sauka ba zai yadda kai bara ba da gidan shi wata kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in jama'a sun samu girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shan taba kuma sai ka ƙara tsoron Allah zuciyarka don ka samu daman bin umarnin Allah da nisanta abin da ya hana za ku iya to na baka ɗari ga shi wata jani kake ka karɓa ka ce alhamdulillah na baka ɗiga shi wata jani ka je ta ka ce alhamdulillah ku za koya muku lazimi da wazifa wasu ku zama rabbika bukratan wasila ya yi zama kuru lazikiran kasiran wasu rabbi bukratan wasila amnanu zari'un law nasha'u da jalnahu taman fazaltum tafakkahun law nasha'u da na ga dama gonakin naku gaba daya da jalnahu taman da sai mai da su ciyayi busassu sai shukan ya girma ya tsiro ya kai kusan rabi in kawo rana duk ya bushe ya zama ciyawa mai kuka iya babu na ji Allah hudu an fazaltun sai ku zama tafakkahu na kuna mamaki kuna haka kuna haka yanzu kudin da na biya aka yi wannan kodago duk ya tafi a banza yanzu bana kenan haka na shekara ba abinci sai ku yi ta mamaki kuna dukan hannayenku da junansu إنا لمغرمون بل نحن محرومون inna la mawramun bal nanu ma'rumun za ku riga cewa shikenan dai mu kan mun zama kaman wanda aka ci da kaman wanda aka ci taron su Allah dai ya haramta mana bana kan ba mu da abinci Allah ya haramta mana abinci me kuma kuka iya dama shike ba ku da faradarsa to ya hana أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون تو mun yi muku maganan cewa maniyin da kuke zubawa a cikin cikunan matan ku kuke halittar yaran ko mu ne a kai ne Allah maganan abinci iyakan namu shukawa kawai mu muke raya abin noman har ya zama abinci ko Allah ne Allah ne yanzu ba ya tambaye mu a farahatun ma allazi tashrabun ina tambayan ku wannan ruwan da kuke sha na yanzu a antumu anzaltumu min almuzni ku ne kuka saukar da ruwan da gizagizai am na min munzina ko ni na saukar ya Allah kai ne ka saukar to dole dai sai godiya ke na tsakaninmu da Allah kamar yadda wancan sura take fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazzibani ya kamata mu rika godiyan Allah ba mu da abu sai abin da Allah ya ba mu mu ta godewa Allah mu ta godewa Allah mu yadda kuma da ikon Allah mu yadda da abin da duk abin da Allah ya faɗa mu yadda kar mu sa dan hankalinmu mu a antumu anzaltumuhu min almuzni shi ruwan ku ne kuka saukar da shi daga gizagizai am nahnu munziluna ko mu ne muka saukar Allah kai ne ka saukar
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء دانا قداما إن جاء الله جعلناه أجاجا دا سن ميد شي ruwan zartsi kamar ruwan maliya ka nemi ruwan sha duk ka rasa kowane ruwa ya zama kamar ruwan maliya mai ɗaci in na yi haka mai kuka iya babu da na ga dama da na ɓata ruwan shan ku na mai da shi ruwan maliya ba zai shawu ba da ya za ku yi kenan babu to Allah mun gode maka da ka ba mu ruwan sha baka mai da shi kamar ruwan maliya ba
أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أني مغانا halittan ɗan adam a bari ko an yi maganan halittar ɗan adam mu ne muke halittarsa ko ku iyakan dai zuba ruwan muni kawai muka iya eh ba abin da muka iya sai wannan an yi maganan harkar gona da harkar abinci iyakan mu zuba kwaya kai mu shuka ko mu muke yin sauran da girmamawa da gyarawa Allah ne shine mai yi an yi maganan halittar ruwan sama da muke sha wanda shine rayuwar mu bayan iska wai mu ne muke saukar da ruwan daga sama ne ko ko Allah Allah ne yake saukarwa Allah kuma ya tambaye mu har yanzu dai annar faratumun nar allati turun wannan wuta da kuke kisawa a antum an sha'atun shajarataha amnal munshi'un wato ku ne kuka yi mata itatuwa domin tsakanin itacen zurman da itacen tumfafiya nan ne laraba suke samun wuta ba su da ashana irinmu nan suke burgawa su fidda wuta wato kestu su kesta to wai itatuwan kowane itace akwai wuta a cikinsa amma itace mai saukin fitar da wuta da sauri wajen larabawa shine itacen zuman da itacen tumfafiya shi suke burga su burga mazan sai wuta ta fito wai ku ne kuka yi itatuwan ko ni ne na yi a Allah kai ne kai da itacen da muke konawa da fetur da muke konawa da kananzir da muke konawa da gas da muke konawa duk ba mu ko ɗaya ba Allah ne da ya yi mana mun dai gode wa Allah nan ubangiji ya kirgo mana anasir shi dan adam an haɗa abubuwa guda hudu ne aka halicce shi da su da ƙasa da ruwa da iska da wuta to waɗannan su ne suke tafi da jikin ɗan adam idan ruwa ya ya auri ƙasa kullum sai su fitar da abincin ɗan adam idan iska ta auri wuta sai a gyara wa ɗan adam rayuwarsa su kan ba sa aihuwa idan iska da wuta in sun yi aure abin da za su haifa ba zai aihu ba amma ruwa da ƙasa in sun yi aure abin da suka haifa ma zai aihu misali in an haɗa iska da wuta sun yi aure iyakan abin da za su haifa ko motoci ko robobi ko wani abu dai wanda ba zai aihu ba inda iska ne da wuta suka yi aure sai dai su karashe da robobi da wasu abubuwa ba dai wani abu da zai aihu ba amma idan ruwa ne ya auri ƙasa za su haifi ‘ya'yan bishiya ‘ya'yan abubuwan ci duka su suke aifa mana waɗannan a nan ne za ka tadda iblis ya faɗi karakta ni min nerin wa karakta min tsin wai yana da daraja ya fi annabi adam daraja shi da wuta aka yi shi annabi adam kuwa da tabo aka yi shi to kaga dai tabo an hada shi da ruwa zai haifi albarkar rayuwar duniya gaba daya amma wuta da iska abin da za su haifa ba zai aihu ba amma zai zama shine maslahan rayuwar mutane wato in ba ɗaya daga cikin guda hudun nan rayuwar ba za ta yiwu ba in ba iska mutum zai halaka in ba wuta ba kira kenan in ba kira ba noma kenan ba saka idan ba ƙasa ba ruwa to babu rayuwar gaba ɗaya ta saboda haka waɗannan anasir guda hudu su ne rayuwar ɗan adam da rayuwar abincinsa duk Allah ya kawo su a nan
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin nahnu Allah yana cewa nahnu mu ne ja'alnaha muka sanya wannan wuta tazkiratan don ta zama abun wa'azi abun tunatarwa in an gaya maka akwai wuta a lahira in baka san ta baka san halinta ba- halinta ba ka ce me wuta to sai Allah ya zab- ya yi ba za ka rayu ba sai da wutar ba za a yi kira ka samu gatari ka samu wuka ka samu fatanya ka samu mota ka samu ko sai an hura wuta kuma kai din kullun dole sai an nemo wuta a yi maka girki ko a yi maka suya ko a yi maka duk abin da za a yi dai na rayuwa sai an haɗa shi yawanci da wuta kar ta zama tana nesa da kai balle ka mance wuta in an gaya maka wutan lahira ka mance ka ce meye wutan lahira ba ka rabuwa da ita kullum kana ganinta kana ganin abin da take aikatawa ka san halinta to saboda haka da an gaya maka wutar lahira ya kamata ka wa'azantu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan wutar da take hannunku an kasa wutar jahannama saba'in ne aka ɗauki kashi ɗaya aka jika shine yanzu yake hannunku sahabbai suka ce "Ai, wannan dan wannan ke da da yake hannunmu ma ai ya isa balle zaman annabi ya ce akwai tis- akwai sittin fa wuta da an ce wuta ka san meye wuta kuma ta'an kuma ta zama kayan amfani lil muqwin a wurin masu yin tafiya a daji ko ko masu yin yunwa kiwa ta- daji ah, fako kiwa yunwa duk dai ta zama abincin ah, ta zama abin jin daɗin wanda suka ji yunwa yanzu na za a gasa musu ko za a dafa musu ko za a soya musu yanzu nan yunwa ta tafi ko ko wanda suka tafi daji in suka murda suka murda suka fidda wutar to za su hura su kori zakoki da kuraye da suke kusa da su su su girka abin da za su girka ko su gasa abin da za su gasa Fasabbih- فسبح باسم ربك العظيم fasabbih bismi rabbikal azim ya rasulullah kai wa ubangijinka tasbihi mai waɗannan irin ayyuka tun lokacin da muka soma surar ittarwati sa'atu wa shaqqal qawr ake ta yin gargadi abinda zai samu kafiri da azzalimi da munafiki da abinda manyan bayin Allah da salihan bayin Allah za su samu duk an ambata mana anan aka yi sura uku sai ban tsoro ake yi sai kuma nuna alheri ake yi zuljar abokin falala Allah yana kirarin falalarsa har muka iso nan yanzu kan ya rasula sai ka yi tasbihi ka girmama ubangijinka ku sabbi kai subhanallah ka tsarkake bismi rabbikal azim ka kauka tsarkake ubangijinka ɗauke sunansa al'azim mai girma da aka saukar da wannan aya manzo Allah ce ij'alu fi ruku'ikum idan kun yi ruku ku sa wannan a cikin subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi da aka saukar da sabbin rabbikal ala ita ij'alu fi sujudikum domin shi kadai ne yake cancantar sunan ismullahi azam duk a cikin halitta ba wanda ya isa daukan ismullahi azam akan yadda yake sai annabi shi kadai to da haka fasabbi bismi rabbikal azim bismi rabbikal azim wani wuri a ce fasabbi bihamdi rabbika sunan ya so fitowa amma in ba za a faɗi sunan ba kuma sai a ce fasabbi bismi rabbikal azim wannan sura in ta kare za ka jance sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi in an gama sura ɗaya a ƙetare ta ce sabbaha lillahi ma fi samawa ce ma fi dardi in an ƙetare wata sura ɗaya kuma sai a kuma ce sabbaha lillahi ma fi samawa ce ma fi dardi sannan a kama surar da kake yusabbihu lillahi ma fi samawa ce ma fi dardi sannan a ce a su- a je wata a ce yusabbihu lillahi ma fi samawa ce ma fi dardi sannan a zo ƙarshe a ce sabbihi isma rabbikal ala allazi khalaqa fa sawwa don dai a nuna wa mutane komi yana wa Allah bauta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko kai sallah ko kar kai sallah akwai masu sallah ko kai zikiri ko kar kai zikiri akwai masu zikiri ko kai tasbih ko kar kai tasbih akwai masu yin tasbih in ka yi ne sai ka shiga cikin karabkar mutanen kirki in baka yi baka sauka cikin shaidanu yan uwanka ko ka yi tasbihi ka yi ibada ka hau tare da mala'iku ko kuma ka bar zikiri ka bar tasbihi ka sauka cikin dabbobi ka zarce cikin shaidanu can ƙasa asfara safilina saboda haka abin da ya fi kyau dai mutum ya samu wani tasbihin da zai rika yi wa Allah kullum saboda haka ne annabi ya ajiye mana bayan kowace sallah mu ce subhanallahi walhamdulillah subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 kamar yadda aka aje farilla wannan ya zama kamar dole mu ne a sunnance dole mu don kar mu zama ba ma yin tasbihin mu zama dabbobi ko mu zama shaidanu to amma kamar yadda aka faralta mana sallah guda biyar waɗansu mu suka ce ai ta isa wai daga ya sallah biyar din nan ba ruwansa da wani ibada sai wata ta dawo to Allah kuma ya ce wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihuna ku ambaci Allah da yawa don ku samu babban rabo a cikin awa 24 mutum yana yin sallah biyar ne farilla sallah biyar farilla din nan kana gama kowace sallah a cikin minti goma sha biyu kowace da alwalatta da shiga jam'in da yin sallar duka ba zai wuce minti goma sha biyu ba to minti goma sha biyu sau biyar shine minti sittin minti sittin shine awa ɗaya awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu wai awa ɗaya ne kasiran ko ashirin da ukun ne kasiran Allah ka ji kurulla kasiran wai awa ɗaya ne kasiran ko ko awa ashirin da uku ne kasiran saboda haka ne Allah ya rantse da zamani ya ce wal asri inna linsan lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya rantse da zamani ko da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da lokaci dan adam yana cikin asara sai dai wanda ya imani ya kyakkyawan aiki ya kyakkyawan wasiya in aka ce haka ne ibadar ka take kullum a cikin awa 24 kana da awa daya in kai shekara 24 kana bauta wa Allah ka bauta masa na shekara ɗaya kenan in ka shekara 48 kana bauta wa Allah ka bauta masa shekara shekara biyu kenan haka ya kamata ai mai kaza ko kai bai samu ba kenan ko saboda haka Allah Allah ya naɗa mana waɗansu bayin Allah waliyai su yayyanka mana zikirin da za mu riƙe kar mu zama gafilai su waɗannan bayin Allah Allah ya yi su ɗari uku ne da goma sha uku su shehunai masu ɗariƙa ɗari uku ne da goma sha uku magada manzanni ɗari uku da goma sha uku haka yake cikin littattafan malamai musamman cikin littattafan shehu ɗan hodiyo ɗariƙu ɗari uku da goma sha uku magadan annaba mursalai ɗari uku da goma sha uku su kuma aikin su koya maka zikirin Allah wala ta kun min al-ghafilina kar ka zama cikin rafkanannu ko kuma hizbu shaytani istawa zalimu shaytanu fa zan zikr Allah ulaka hizbu shaytani duk wanda ya bar zikirin Allah ya shiga jam'iyyar shaytan in ji Allah zan nanata istawa zalimu shaytanu shaytan ne ya mallake hankalinsu da zuciyarsu فأنسيهم ذكر ذكر الله يرى باسو ذكر الله أولئك حزب الشيطان وند تكبر ذكر الله سنشك جمعية الشيطان أرى إن حزب الله حزب الشيطان أرى إن حزب الشيطان هم الخاسرون أما دمت من ذاك دا إلى cikin جمعية الله حزب الله sai ya kaure koma jam'iyyar shaidan ya sauka ƙasa asfala zafilina hakika ya yi asara a surar zukhrufi Allah yana cewa man ya ashu an zikirin rahamani duk wanda ya makance ya yi dandubi ya makance ya bar zikirin Allah nuqayyin lahu shaytana za mu hada shi da shaytan huwa lahu qarin ya zama abokin gwamin sa wani da bai iya larabci ba bai iya lugawa wa man ya wai wanda ya rayu bai san fassaran asha daban ya ashu daban asha daban ya ishu daban duba cikin tarjama bai iya larabci ba asha ya ashu ya makanta zai makanta ko yayi dandumi zai dandumi to in larura ta samu ta ta jazimi sai a ce ya ashu wa man sharadi ne ya ashu sharadin ya ce ya cire wau to da a- da wanda ya rayu ne kamar yadda wannan wanda bai iya bane yake faɗa sai ce asha ya ishu sai ya zama wa man ya ish ba wa man ya ashu ba kamar yake bai sani ba bai sani ba bai san larabci ba kuma a cikin suratul hajj yana cewa wa hudu ila tayyib min alqawl wa kushriyu wa hudu fili ne madi mabni akan jam'i wa hudu ba ba kaman kulu da kuzu ba ne a'a shi ya kuma yadda shi kaman kaman kulu kaman kuzu wa hudu wai ku shiryu Ah, bayan an shiga aljanna ko ina za shi waje wa hudu ila tayyib min alqawli wa hudu ila siratil hamidi Allah na bada labari waɗannan mutane sa nasa su aljanna saboda sun riga sun shiryu zuwa ga kalma mai daɗi la ilaha illallah wa hudu ila siratil hamid kuma sun shiru zuwa ga hanya madaidaiciya ihdinas siratal mustaqima sun hada la ilaha illallah da aiki mai kyau ga imani ga aiki mai kyau shine ga amma mutumin da yake bai iya larabci bai san larabci ba wa hudu kushiryu ila dai min alqawli wa hudu kushiryu ila siratal hamid zuwa bai iya ba ya ya nada kansa malami ya nada kansa malami jahilai sun ce gaskiya fasabbiya manzon Allah wa'annan abubuwan mamaki na Allah Ubangijinka zul jalali wal ikrami mai alkur'ani wanda ya baka alkur'ani hakika wannan sifofin nan nasa da ayyukan nan nasa kai da ka san shi ka tsarkake shi gabarin abinda kafirai suke faɗa maka cewa manzancin ka ba manzanci bane ko sihiri ne ko bokanci ne littafin ka ba ba littafin ba littafin sihiri ne ko bokanci ka tsarkake Allah ubangijinka ga barin abin da kafirai suke faɗa game da kai ya rasulullah fasabbi bi rabbikal azim kai tasbihi da suna ubangijinka al-azim subhanarabbil azim
فلا أقسم بمواقع النجوم fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ubangiji yace ina rantsuwa da wuraren saukar taurari yamma kenan ko kuma ina rantsuwa da yanki yanki na saukar alkur'ani cikin shekara 23 duka masu tafsiri sun fassara da wannan a cikin tafsiransu fala uqsimu bi mawaqi'in nujumi idan mafadan taurarin ne yadda Allah Ubangiji yake banci ƙasashen gabar da annabawa ba ko ɗaya a ƙasashen yamma to yamma kuma Allah ya keɓance da manya-manyan waliyai duk manya-manyan waliyai da kuke jin labarin nan mutanen yamma ne ko kun ji su a gabar zuwa suka in ba kamar su shi da Abdulkadir ba amma su Abu Madiyana sauransu duk daga su Aminu Arabil Hatimi duk daga yamma suke su Shehu Tijjani Shehu Ibrahim Kawada duk manyan waliyan Allah a yamma suke fala uqsimu haqiqa ina rantsuwa min waqin nujumi da wuraren da taurari suke faduwa kamar yadda farko suratul rahman take cewa rabb rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wato gabashin duniya da yammacin duniya in koyi waqin nujumi ne wannan alqur'ani ya sauko a cikin azumi karshen watan azumi manzo Allah sallallahu alaihi yana da shekara 20 ina da shekara 39 da wata shida aka saukar masa da wannan alqur'ani ya zauna a sama ta duniya baitul izza kuma ana kawowa kawowa kadan kadan shine nujum wato yanki yanki yanki yanki yanki yanki a cikin shekara 23 aka saukar da alqur'anin saboda haka a cikin Qur'ani zaka ji wani wuri an ce anzala wani wuri kuma a ce nazzala wa qur'anan faraqnahu litaqra wa lin-nasi ala muks wa nazzalnahu tanzila inda yace anzala saukarwa daga sama daga al'arshi zuwa baitul izza a sama ta duniya in ko nazzala ne to daga nan abun da ake daddaukowa ake daddaukowa sassaukarwa sa'i sa'i an yi haka ne ba a saukar masa qur'anin gaba ɗaya ba a'a to in an saukar masa da gaba daya ya zama kamar sauran annabawa kenan an shi an yi da shi an gama da shi abin aka ce yau ma Allah ya aiko kaga sabon abu kenan sai a ji dadi a bude kunnen zuciya yau ko da ya aiko me yace kullun sabon abu yake zuwa har lokacin da zai bar duniya aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum a ranar juma'a da yamma a arfa aka saukar masa da wannan cewa al-yawma yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku yau kamar yadda na yi alkawari daga yau ba sauran wani annabi da zai zo a duniya ya ce muku ya kawo addini daga Allah babu addini ya cika a wurin Allah daga yau ba wani littafin da zai sake saukowa daga Allah ce ga wani sabon littafi daga Allah addini ya cika daga yau addinin nan da annabi ya zo da shi islam ba sauran wani addini da zai zo daga Allah addini ya cika daga yau din nan ba wata sabuwar shari'a da za su zo daga Allah wato shari'a ta cika daga yau ko ba wani rukunin musulunci wanda ya saura tunda an yi haji annabi ya haji da kansa to arkanul islam guda biyar sun cika addini ya cika ba kawai yadda jahilai suke cewa wai ma'anansa alayhi akwai lakum dinakum yau mun cika muku addini ina aka samu dariku to ai addinu daban at-tariqatu daban al-mazhabu daban a wurin wanda suka san larabci addinu daban at-tariqatu daban al-mazhabu daban wanda suka san larabci addinu wani abu ne wanda annabi yake da ikon kawo shi daga Allah ya gaya mutane da umarnin Allah shine addini fi dinillahi ko ta an ta waje fi dini tijani ko fi dini abdulkadir ko fi dini malik ko fi dini abu hanifa ba su iya larabci ba ba su san larabci yan wahabiyya sun karanta babbakun musulunci sun dage sun ce wai su malamai ne suna suna kusa da makka su malamai ne jahilai yan uwansu suka haɗu da amerika da ingila don su cuci duniya aka sallada su akan musulmi a kafirtar da kowane musulmi saboda amerika da ingila su samu biyan bukata su suka koya musu yadda za a kafirtar da musulmi hada su fada kar su zauna lafiya ma'anansa in muka zauna lafiya abinda za suka shirya wahabiyawa haka ai gaba da musulmi ai ta zagin wuri a kafirta musulmi lokacin da su suka yi mulki mulkin mallaka a Saudiya ba kar su bace su mutanen Najd ne dir'iya mutanen Najd ne suka zo suka yi yaƙi musulmi suka kakkashe sharifan jikokin annabi suka kakkashe su suka kore su nasara da yake munafiki ne kafiri sai yazo yana alkawu jidda ce ina jin tausayin ko annan makiya ku zo nan zan yanka muku wurin da za ku zauna sai nasara ya shata musu cikin kasar da ya ci ta larabawa urdun jordan sai suka zauna wurin mamlaka hashimiyya wannan sharifan da suka zauna wanda wahayya ba su kashe ba can nasara ya ajiye su to sai ya zama gaba sai nasara su ne kawayen su za su nuna musu yadda za su yi suka ce in kun bar musulmi hankalinsu ya kwanta to za su kore ku ce wannan kasar kasar Allah ce da annabi kasar musulunci ne ba kasar masu mulkin kai masu mulkin mallaka bane za su kore su ku amma in kun hana su fada su ma kai ma kafiri kai ma kafiri an sa wuta a gidan wani wani wanka ko wani babanka kana kokari zaka je kashe wuta sai aka sa wuta a gidanka ina zaka ba wurin zuwa to an ce kai ma ka huri ne ba sai ka tashi neman kare kanka kamar da kanka musulmi ya sai ka fada to saboda haka yanzu kuma da yake abun yayi kai ne ka sura mutumin ka yaje ya kona gidan masoyinka sai ya kona sai wuta ta yadu har za ta zo ta kona gidanka saura me ai sai sai fada to yanzu su ainihin su America da England da suka sa su gaba da musulmi hada musulmi fada su turo musu kuɗi ai ta hada fada tsakanin musulmi da musulmi to yanzu abun gara ta ci gida sun ce dukkan mai ɗariƙa kafiri ne duk sufi kafiri ne duk masoyin kafiri kafiri ne duk wanda ya da kafiri kafiri ne duk wanda ya je kafiri kafiri ne ana tafiya suna rarragewa suna rarrage saboda su yi daɗin zama da Amerika da Ingila to yanzu samari sun ta sun ce ai kun ce ma duk masoyin kafiri kafiri ne duk wanda da kafiri kafiri ne to sai kun kori Amerika daga kasar mu in ba haka ku kafiri ne zamu yaƙe ku to su wahabiya da suka kama da wannan sharri duka saboda su yi wa amerika aiki yanzu kuma amerika da suka yi mata aiki aikin ya kare ya koma kanta ita yanzu da ita suke fada banda haka ya za a ce mai la ilaha illa shine kafiri mai zagin waliya shine musulmi mai cewa abubuwa dai kalmomi marasa daɗi to mu haɗa kanmu mu musulmi don Allah don annabi kuma muna so mu gaya gwamnatin tarayya akwai wasu abubuwa da suka damu yan ƙasa suna da yawa amma guda biyu sun fi damun su a yanzu kayan kwastom da ake karɓa na miliyan dubbai a ƙona wannan mugu mubazzaranci ne mu arewa an rufe mana masana'antunmu ba yadda za mu sana'antu sun lalace saboda yadda gwamnatin ta zama to masu kuɗin sun har haɗa yan kuɗin su sun bi ta wata hanya sun je sun sayo kayan an zo an ƙona ba an ƙarasa su ba an hana masana'antu aiki babu dama to sun har hada yan kudin sun bi wata hanya sun samo kaya sun kawo an kona maimako a kona din nan a baiwa matan yan sanda mana a ba matan sojoji mana a ba masu gudun hijira mana ko ku a sayar gonjo mana amma an kona an yi wa Najeriya asaran kudin ta an yi wa yan arewa asaran kudin su suka har hada suka sayo wannan kaya kuma rushe gidaje da ake yi lalle Najeriya ba ma jin daɗi akan gwamnati abin da take tara rushe mana gidaje a Abuja da kantuna duk da baki don dai yan arewa su su wahala dama su ne suka samu yan gidaje kamun waɗansu samu to yanzu kuma wurin ya zama gari ana son yan gata su samu wurare sai ana rushe gidajen waɗanda suka fara yi wanda suke ba su da gata to wannan ma hakika gwamnati duba cikin rushe rushen gidaje da ake mana da gangan da kona kaya da ake yi da gangan mubazzaranci ne rushe gidaje mubazzaranci ne kona kaya kayan na Najeriya ne gidajen ma na Najeriya ne fara aqsim waqin nujum wa innahu laqasamun innahu laqasamun law ta'lamun azim fara aqsim waqin nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim nayi rantsuwa ina rantsuwa da mafadan taurari wata tauraro ne rana tauraro ce taurari ma taurari ne tauri ɗaya suke fadawa ta yamma kuma a in nujum na saukowa da karatun qur'ani kaɗan kaɗan kaɗan shi ake nufi ubangiji ya ce ya rantse da abubuwan da ake saukarwa na alqur'ani a cikin shekara 23 biwakin nujum wa innahu wannan rantsuwa la qasam wallahi rantsuwa ce azimun mai girma lau ta'lamuna da kun sani rantsuwa da mafadan ranaku da watanni da taurari yamma da rantsuwa da qur'ani wanda ake sassaukar da shi wallahi babban rantsuwa ne inji Allah innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun wallahi wannan alqur'ani innahu shi wannan alqur'ani wallahi alqur'anun alqur'ani karimun mai daraja fi sumin mukarrama marfu'atin mutahhara bi yadi safara kiramin barara wannan alqur'ani in ji mai shi kuma haka yake wallahi littafi ne mai daraja kitabun mubarakun anzallahu wannan littafi littafi ne mai albarka mai daraja shine Allah ya yi rantsuwa da shi ya saba rantsuwa da wannan littafi ina ce yasin wal qur'anil hakim qaf wal qur'anil majid sad wal qur'anil zikr hemim wal kitabil mubin ya saba rantsuwa da wannan alqur'ani wa inna la qasam wallahi rantsuwa ne lauta alamun da kun sani da kun san wannan rantsuwa azimun tana da girma abin da aka rantsi da shi din innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun a cikin littafi wanda yake boyayye kamun ya sauko nan duniya yana lauhul mahfuzu ne fi kitabin makanun kamun ya zo duniya da ya zo duniya kuma ya sauka sama ta duniya ya zauna shekara 23 ya sauko kamar yadda yake hannunmu a yanzu din nan la qur'anun karimun walla qur'ani ne mai daraja mai girma la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taɓa wannan littafi a sama lokacin da yake fi kitabi makanunin bal wa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin a can la yamassu ba mai shafa shi sai mala'iku wanda ba sa sabon Allah da yazo nan duniya kuma umurni na farko dai ba a yadda kowa ya taɓa qur'ani ba sai yana da tsarki saboda wasiƙar da manzo Allah ya aika wa Amr ibn Hazmin amma cewa mutum ba zai taɓa ƙur'ani ba sai yana da tsarki kullum to sai ya zama aka samu khilafa tsakanin mazhabobi mazhabar abu hanifa ta ce dai mutum ko ba da tsarki in dai ba janaba ne ba zai taba qur'ani to imam malik kuma na tasa mazhaba ya ce ba a taba sai da tsarki amma qur'ani cikakke amma in an rage wani abu to za a taba shi to inna wa qur'anun karim fi kitabin la yamassu illa al-mutahharuna shi wannan alqur'ani ba mai taba shi sai tsarkaka ko tsarki na janaba ya zama babu janaba a jikinka ko tsarki na rashin alwala na hadasi ya zama kullum in zaka taba sai da sai da alwala din a wurin wanda baya mu'amala da qur'ani sai dai in zai karanta abin da ya kamata in zai dauki qur'ani yayi alwala amma mai yawan karantarwa saboda mashakka addini la haraja la haraja cikin addini ba wahala ba matsi ba matsi to mai karantar da qur'ani shi ba za a kalla wasu kullum in zai taba qur'ani sai yayi alwala ba sai dauki basawar da Abu Hanifa ya dauka din anan masu duban mahaddata qur'ani su ce musu mushrikai ya za su iya hada wannan ayoyi guda biyu da maganar su ayar baka ayar bara tauba tana cewa innamal mushrikuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا كافرين نجسا ne daga bana shekara ta tara din nan na hana kafiri kar ya zo makka domin ba zai zo mini kusa da harami na ba mai tsarki na hana kafiri shigowa makka ba zai zo kusa da harami na mai tsarki ba domin shi kafiri najasa ne ta Allah ya hana kafiri zuwa makka don shi najasa ne kar ya je kusa da harami mai tsarki amma na ce akwai shaddodi a makka ba hana shadda a makka ba ko shadda akwai shadda ko to ashe kenan najasar kafiri ta fi shadda muni tunda Allah ya yarda a shadda a makka ba yadda kafiri ya shigo makka ba akwai mayanka wanda ba irin ta a duniya a makka amina saboda jini najasa ne ko to najastuwan wannan mayanka bai kai najastuwan kafiri ba to in ka dubi mahaddata ka ce musu mushrikai ka ce wa Allah yaya aka yi ka ce mushrikai najasa ne ga mun ga waɗannan mushrikai ka ce kar kowa ta qur'anin ka sai mai tsarki ya kai kai da kanka ka ɗauki qur'anin ka mai tsarki wanda ka hana kar kowa ya taɓa sai mai tsarki ka zuba a cikin zuciyoyin mushrikai da Allah suke yi hawa da mu ba da Allah suke yi ba da mu ba ya Allah ka ɗauki qur'anin ka mai tsarkin da ka ce kar kowa ya taɓa sai mai tsarki kashe mushrikai najasa ne ka dauki wannan qur'ani ka zuba cikin zuciyoyin mushrikai suna jiran amsa ne wajen Allah ba da mu shi Allah ka abin da ya faɗa masu mahaddata qur'ani ya ce summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah saboda haka wannan mutane masu ɗan ƙungiyoyin na hadari ne mutum ya shiga cikin su dole zai kafircewa Allah yana cewa wani ne kafiri kai da kace Allah ya zuba Qur'aninsa mai tsarki cikin zuciyoyin kafirai ba mu ce maka ka kai wa kai wa Allah gyara yaya yayi sa Qur'aninsa mai tsarki a zuciyar mushrikai ba mu ce maka kafiri ba sai wasu istighfari da salatin annabi da masu wai shimfi da kelle wai kelle ce me ya kelle ne jama'a wai kelle kun jahilai ne ba san musulunci ba wallahi da za mu ɗauko aron dodo mu musulmi mu taru sai mu je a bada fili a bada fili a da'ira sai ajiye dodo tsakiyar mu jama'a ku dai musulmi ne kusan dodo ba to wannan shine dodon da Allah suke wata sai mu ce la ilaha illallah wannan shine dodo la ilaha illallah wannan shine dodo la ilaha illallah wannan shine dodo mun kafir da kenan eh ta aitin da muka ce la ilaha dodo babu shi balle kelle jahilai ne ba san addini ba sun so makaratu suna suna ƙin yara suna sun koyo hayaki da fada da tada hankali sun koyo fada da kafirtar da musulmi da yakan musulmi da kwatan masallatai da sharri duka suka koyo ba su yi karatun ba suna sarkan ne a zo a ce kafirta waliyai a ta zagi hana kasa kasa fada jahilai ne kelle me ya kelle duk masu sallah kan buji kuran nan kafirai ne masu sallah kan darduma nan duk kafirai ne to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya gyara mana kasan mu Allah ya dawo mana da su cikin da'irar musulunci la dawo da su cikin da'irar musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kiyaye mu da imanin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah tabbata musulunci da musulmi Allah karya kafirci Allah karya Allah karya kafirci Allah tabbata wasu tabbata musulunci Allah hada kan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shiga musulmi maza da mata rayu da batattu albarka annabi sallallahu Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke nema addu'a wurin mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين